إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kan mu mance yau muna 21 ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu meladiya na da 2022 sati da ya gabata mun kare babi na العدة والاحتداد والاستبراء وغير ذلك يو إن شاء الله تعالى زامو تاشكن سابن بابي باب الرضا بابي وندي كبيان الشاعر و قال المؤلف رحمه الله وأنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta ce lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace tsotsa guda biyu guda tsotsa guda da tsotsa guda biyu batta haramtar da abin da yake wannan halak bangare na auratayya kenan domin hukumci na shari'a ta yi umarni cewa idan mace ta shayar da mutum nono to ta zamanto kamar mahaifiyar shi ce Allah na cewa wa ummahatukum min ar-rida'a cikin wanda Allah madaukaki ya haramta a yi aure tsakaninsu to kuma duk wanda yake dangantaka da ita dangantaka ta kusa ɗa ne ko ɗiya ce ko ƴan uwarta ce ko ƙanwarta ce ko yatta wannan ya haramta ya aure ya aure ɗaya daga cikin danginta na kusa wanda suke da jini guda sai zamanto hukuncin shari'a ta keɓance ba kowace irin shayarwa ba, shayar da za a dogara da ita a gusar da yunwa, wannan idan ta abkuta wannan ta haramtar da da wannan abin da yake a tsakanin wadda ta shayar da shi. Shi yasa iya da kyau muna da al'ada wadda mace za ta higi mutum ya jariri ta ba shi nono, wannan sai a yi hattara a kiyaye da cewa wannan yaro da ta shayas tana matsayin mahaifiyar shi ce diyanta suna matsayin kannan shi ne ko yayin shi ƴar uwarta tana matsayin mahaifiyarta ne mahaifiyar shi ne to amma in tsotsa ɗaya ce tsotsa biyu to wannan kuma ba ta haramta su domin wannan ba za ta gina jiki ba ya zama to mutum ya ginu da ya rayu da wannan ba za ta huddar da yunwa ba قال أخرجه مسلم إمام مسلم يفتر shi. wa anha radiyallahu anha haka an samu wani hadisi daga ummina Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta kala ta ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unzurna min ikhwani kunna fa inna man rada'ata arada'atu min almaja'a tace ku saurara man ikhwani kunna wanda daga ƴan uwanku nan kamar idan ya zamanto an tashi aure to sai a duba a gani wa ta shayar da wani fa inna marrada'atu min almaja'a musan cewa shayas wannan to tana daga yunwa ne na yaro ya ji yunwa mace ta zo ta shayar da shi ya koshi muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anha radiyallahu anha hallau an samu wani hadisi daga dai ita Aisha radiyallahu anha kala ta ce ja'at sahlatu bintu suhail sahla diyar suhail ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqalat sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin ka tsara tabbata gare inna saliman maula abi hudhaifa mana'ana fi baitina wa kad balaga ma yablughu rijal take cewa salim maula abi hudhaifa wanda ya zamanto yaro ne mai mai hidima ko wanda ya yautar da shi na abi hudhaifa mana'ana fi baitina na ya hana mun mu yalwata mu wala a gida kamar iya yawan shiga da huci cikinsu wa kad balaga ma yablughu rijal kuma ya kai balaga abinda mazaje suke balaga a takaice dai tana so ta ce ya balaga balagagge ne wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama ardi'ihi tahrumi alai ki shayar da shi nono to zaki haramta akan shi a nan malamai suka yi fassara tunda dai yanzu har ya zama balagagge ya zama gwarzo kenan shayas da za ta haramtar da ita ta huce matsayin tunda nan hadisin da Aisha radiyallahu anha da ta ce innamar rada'atu min almaja'a ko na yaro iya karami iya jinwa amma bayan mutum ya balaga ya zama gwarzo kenan nono ba zai mai amfani ba nan malamai suka ce wannan hukunci ya keɓanci wannan salmatu bint suhai ita kadai na dalilin hadisan da suka rigai suka fice cewa ana nihin shayaswa wadda za ta gina jikin jariri ko yaro karami wa anha anna aflaha aka abi wa aisin haka wannan an samu ruwaya hallau daga aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta tace anna aflaha aka abi qais aflah dan uwan abi qais جاء يستأذن عليها بعد الحجاب yazo iya neman izinin ya ga Aisha radiyallahu anha bayan aya ta hijabi ta zo nan mace wadda ta zamanto mahrama ta katange zamanto ba za ta wani ba sai da hijabi magana sai da hijabi qalat fa abaitu an adhana lahu sai Aisha radiyallahu anha ta kai ta ba wannan aflaha izini ya ganta. Falamma ja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu billadhi sana'at. Lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta bashi labarin abinda ta aikata da cewa ta kiya aflaha ya ganta. Bata bashi izini ba. Fa amarani an azana lahu alai sai mazala sallallahu alaihi wasallama yayi mun umarni cewa in bashi izini ya shigo wakala innahu ammuki sani dan uwan mahaifinki ne duba ku gani dan sai zaman to yanzu dan uwan mahaifi matsayin mene mahaifinki muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wa anha radiyallahu anha hallo wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta kala tace kana fi ma unzila min alquran ashru rada'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhat yace na daga cikin abin da aka sabkas da cikin daga alqur'ani mai girma wannan aya ashru rada'at ma'lumat shayaswa guda biyar sanannu yuharrimna suna haramtar da matar da ta shayar da wani na haramun ne wanda ta shayar su aure ta kuma da danginta su manusika bi hamsi ma'lumat asharu kina asharu rada'at shayarwa guda goma ma'lumat sun yuharrimna ثم نسخنا bi khamsi ma'lumat sannan sai aka shahe su da hukuncin tsotsa ko shayeswa guda biyar fatufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kunna fi ma yuqra min alquran zala sallallahu alaihi wasallama ya rasu na daga cikin abin da ake karantawa ba a rubuce ba a hukumce mun gade ko ina ada karanta su hukuncinsu amma ba a rubuce ba domin an shahe su cikin alkur'ani mai girma rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi na sai aka gane cewa hukuncin na nan idan a mace ta shayar da mutum su guda biyar aksar ko fiye da haka nan to ta haramta a kan shi game da aure kuma da dukkan wanda suke kusa danginta na kusa ɗiya ne da jikoki da ‘yan uwanta uwa ɗaya ba da ko uba guda da abin da ya kama da haka. Wa ne bin Abbas na radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallama urida ala ibnati Hamza an bujurwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diya Hamza da sunan ya aure ta. an nihe shi da ita faƙala innaha la ta hilluli zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani batta halitta gare ni innaha ibnatu akhi min ar-rida'a sani yal uwa diye dan uwa na ne wanda aka shayar da mu nono tare idan sai zaman to kamar matsayin mahaifinta ne wa yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min an-nasab abin da yake haramta na haramtuwa daga shayaswa abin da yake haramtar da nan abin da nasabi yake haramtar da shi mun gane ko kenan shayaswa tana haramtar da abin da dangantaka take haramtarsuwa bangaren aure mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعن أم سلمة رضي الله عنها أنسى من حديث دقى أم سلمة ودي أدى الله تقار تبتا أغريتا قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالا وند سيرا يا الله دا أمو تشيش سقار تبتا أغريشي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار قال رواه الترمذي وحسنه وصححه وهو والحاكم Na'am. Kala wa an Ummi Salama, an samu wannan hadisi daga Ummi Salama, wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta. Rahmukallah. Kala ta ce, Kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, manzala wanda tsira ya Allah da amince shi su ƙara tabbata a gare shi ce, La yu harrimu minar rada. Shayaswa batta haramtaswa illa ma fatakal am'a sai abin da ya buɗe wannan kayan ciki. kina aka sha aka koshi zamanto an sha an sha yan hanji sun warware wa kana qabla al-fitam kushi ma ya kasance gabanin yayi gabanin an yayi mutum mun gane ko kenan sai ya karantar da mu akan hadisin wancan na Aisha wadda ta rawaito kan Sahla binti Suhaib lokacin da ta tambaye cewa maula abi huzaifa iya shiga salim dan maula abi huzaifa iya shiga wajenta mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shayar da shi alhali ya balaga dan sai muka gane cewa wancan hukunci ya keɓance shi ne wannan kuma duk wanda ta shayas idan shayaswa ta kasance ne bayan yaye lokacin da yaro bai ya bukatar nono to wannan ba a lura da ita ba daukar ta shayaswa wadda za ta haramta su Na'am, ana nihin shayar da za ta ƙosar da yaro ya zamanto ta amfane shi ta warwarar da wannan ‘ya'yan hanji ko ‘ya'yan ciki. Wa ni bin Abbas na radiyallahu anhuma qala la rada'a illa fil haulaini wancan hadisi da muka ambata hadisin ummi salama radiyallahu anha qala sahihun rawahu tirmidhi wa sahahu al-shaykh al-albani rahimahullah fi sahihil jami' kalkashin hadisi na 7633 hadisu abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala yace rada'a illa la rada'a illa fi haulayn babu shayaswa sai a shekara guda biyu kenan wadda za ta haramta sai dai hadisi ne mai rauni kama رواه الدار قطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى نعم ما لم بي تعليق أكن شبا قال رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا wa mawqufan wa rajjaha al-mawquf sai suka rinjayar da su guda biyu da imamun dara kutuni da ibn hadis suka rinjayar da cewa wannan hadisi mawqufi ne shi ya rinjaye akan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنصب وناديس دقى عبد الله بن مسعود وان يدع الله تكار تبتع قريش قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال وان سيرا يا الله دامون سكار تبتع قريش لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم إنما با شايس وود تكي حرم تدى سي ود تكره ود كشي wa ambatan lahama kuma ta tsirar da tsoka inan dai wadda ta sanya dai wadda da ita ce yaron da ya sha wannan nono ya rayu ya girma wadda ta kosar da yaro akhrajahu abu daud hadisi ne da'ifi sai dai kuma wancan hadisi na gaba na wanda ya wuce ya karhohar da shi amma a karan kanshi hadisi ne da'ifi kamar yadda muka gani rawahu abu daud وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أتكي إرواء الغليل كالكشن حديثنا دبو بيو دا دري دا همسن دا أوك هكا يارون دشا أتكي ضعيف الجامع ومان ومعنى أنشز بمعنى زاد في حجمه أن يدد يكبا نعم وعن عقبة بن الحارث أنسى مونا دا حديثي دا عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب يا أوري أم, حبي أم يحيى ويحيى بنت أبي إيهاب يا أبو إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما sai wata mace ta zo ta ce ai na riga na shayar da ku ku biyu na shayar da ku nono kuna yara فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل أقبى يزو يا تنبيا ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallama kuma uquba na neman yayi inkarin cewa wannan mace ta shayar da su sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa wa kad qila to yaya za ka yi yaya kuma bayan an fadi ta shayar da ku kuma mutumin da yake yaro baya da inkarin ya ce a ba a shayar da ni ba nam fa faraqaha uqbatu fa nakahat zawjan ghayrahu fa nakahtu zawjan fa nakahat zawjan ghayrahu sai ta auri wani mutum daban akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi nam fa faraqaha ya rabu da ita nam ففارقها يرب دئتا أقبة ففارقها أقبة فنكحت زوجا غيره sai Uqba ya rabu da ita kuma ta auri wani mutum daban na wannan na karfafa mana cewa kamar ƴan uwar shi ce ta shayaswa sai zamanto ya ce ko kanwa bai halitta ba ya aure ta domin abinda dangane yake haramtaswa haka shayaswa take haramtaswa wani ziyadu sahbi kala an samu wannan hadisi daga ziyadin sahmi wanda ya kala ya ce naha rasulullah sallallahu alaihi sallama mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya yi hani an tustar da'a alhamka wawan wuya ta shayar da wani nono wadda ba ta da hankalin kirki wawa ce ta shayar da wani nono kala akhrajahu abu daud Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi wa huwa mursal kuma hadisi ne mursal walaysa li ziyad suhba ziyad kinan baya da abokantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zamanto hadisi ne wanda yake da rauni ga shi bai baya da suhba mursal ne sai zamanto hadisi ne mursal sai dai kuma akwai nau'i na abin da ya zamanto da jijiya tana da alaka da tabi'a ta mutum in mai hankali ta shayar da mutum mai hankali zai zama kuma wadda ta zama to gata-gata kamar ta halauta shayar da wani shi ma haka dai ake samun wannan tasiri na jininta wanda take shayar da shi nono kala babu nafakat kala mu'alif rahimahullah babi wanda yake bayanin ciyaswa annafakat duk abin da zaka ji daukin nauyin iyali ciyarsuwa ne shayarsuwa ne suturarsuwa ne da abin da ya kama da haka jami'i ne na nafaka abin da mutum zai ba da shi ya ciyar da shi kuma an yi cewa ciyarsuwa domin galiban shi ne ya yi amma ba sai ciyarsuwa ba duk abin da za ka ba da wanda na da alaƙa da ɗaukar nauyin mahaifa mata da ɗiya da mahaifa da abin da ya kamata haka da dangi. Kala ana Aisha ta radiyallahu anha an samu wani hadisi daga Aisha wadda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta. Kalat ta ce, Dakhalat Hindu bintu Uqba, Hind diyar Uqba ta shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. imra'atu abi sufyan ta bada tafsir cewa diya mata abu sufyan hind mata abu sufyan ta shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan da ta kawo imra'atu abi sufyan tafsiri ne bayani ne ko da babu shi da jumla za ta daidaita na'am faqalat sai ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wanda sira ya Allah da muncinka kara tabbata a gare ka inna aba sufyan rajulun shahih la yut'imuni min an-nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhtu min malihi bighairi ilmi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sufyan mutun ne marwaci shahih bal ma ya yi ƙarhin rowa mutum ne wanda yake ga rowa kuma ga wanda baya so ya bada nashi wannan shine sho mutum ya so a bashi amma baya bada nashi yarhamukallah la yu'tini min an-nafaqa baya bani abin da zai ishe ni na ciyarwa ma yakfini wa yakfi baniya abinda zai ishe ni ya ishi diyana sa akwai mazaje da ba su iya ba da abin da ya dace da abin da iyalansu abin da iyalansu ga shiga abin ha amma ba sa iya badawa illa ma akhastu min malihi bi ghairi ilmi sai abin da na dauka daga dukiyar shi ba tare da sanin shi ba fa hal alayya fi zalika min juna ka ga mace ta kwarai tsoron Allah ta taga dai ba ba ta ba dauka ne take ina da zunubi ina da laihi akan abin da na aikata ba tare da il sanin shi ba in ɗauki dukiyar shi wadda za ta ishe ni da ni da ‘ya'yana wa ƙala sallallahu alaihi sallama sai mazala sallallahu alaihi sallama ya ce mata ko zai min malihi bil ma'ruf ki ɗauka daga dukiyar shi daidai gwargwado ba tare da huce gona da iri ba abin da zai ishe ku to tsaya a nan kake ɗauka na wani buƙatu daban wanda ba su da alaƙa da ciyarsuwa ko wanda suka yi ƙarhin shi ko suka yi ƙarhin ki domin wannan haƙƙinta ne in ta ɗauka ba ta yi laihi ba haƙƙi ne wanda ya kamata ya ba ta bai yi ba kuma ga abin ba babu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ɗauka daga dukiyar shi daidai gwargwado ma yakfiki wa ma yakfi banik abin da zai ishe ke ishi diyanki muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi nan sai ba mu fa'ida cewa mace in dai ta shiga cikin halin yaya nika yi ga dukiya kuma miji baya e bada to sai ta dauki daidai abin da za su ci in na sutura ne haka nan ta yi daidai yadda za su suturatar da wannan kasu ta yi tsirara abin da ya kama da haka kuma wannan ba a lissafa shi sata in dai haka nan ne amma kuma in kuma iyaye daidai gwargwado kika ɗauka to wannan kin saci kayan mijinki kina da zunubi wajen Allah madaukaki wa an tariq al-muharibi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga tariq al-muharibi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace qadimna al-madinata mun zo madina fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun ala al-minbar sai ga manzala sallallahu alaihi wasallama iya tsaye kan mimbari ya khutubun nasa iya wa mutane galgadi iya musu khutba ya kudu iya cewa yadul mu'til ulya wabda bi man ta'ud yake cewa hannun wanda yake badawa a sama yake nan shi yahi daraja wajen Allah madaukaki domin kai da zaka bada zaka bada dai ka samu lada Nam, wabda biman ta'ulu, to in ka tashi badawa ka bada da wanda nauyin shi ke kanka gade ko baka barin gida da yunwa ka je kai ka sadaka a wani wurare saboda kai iyalanka wannan tilas ne Allah ya dora ma nauyin ka ciyar da su ka kula da su baka ba su ba bai dace ba kuma ka je kai ka ba wasu fabda biman ta'ulu wanda kake dauke da nauyin shi ka fara da shi tuko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da ummaka wa abaka mahaifiyarka da mahaifinka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da mahaifiya domin tana da haƙƙi uku akan haƙƙi guda na mahaifi dalilin wahalhalun da ta sha tun kama daga ɗaukar ciki haifuwa har reno har komi wa abaka wa uktaka wa akhaka da ƴan uwarka da ɗan uwanka sun ma'adanaka fa'adanaka sannan kuma wanda za su biyo baya kowa da matsayin shi kina wannan ba a yi zancen mi ba zancen mace da ɗiya saboda su dama wannan abu ne sananne tun wajen ɗaurin aure kake ɗauka alƙawli ake ɗora ma alƙawlin ci da sha da sutura da kulawa da lafiya da abin da ya kamata rahu nasa'i wa sahahu ibn hibban wal daru qutni ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi saboda lokacin sallah ya gabato abin da muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk No. Love.